بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المقبول والقاسم لما سبق ناصر الهدي بالحج والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامكانه القدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kada gode Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da wannan rana rana ta juma'a a wannan masallaci da albarka da yake gida na gida da yake dalibi wanda yake ainihin bakin kasuwa cikin jihar gombe yau muna takwas ga wajen tima da ainihin kula gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa Madina shekara dubu ne da ɗari biyar da hudu wanda ya yi da ainihin biyu ga wajen sha biyu ila sha biyu da ɗari yau ce wata kuma biyar a cikin da biyu da ɗari da zai da abin kawo kawo da zai sami da kuma da insha Allah na zuwa na wani da wani wani da cewa ya wani ya da kuma yau da yau sai da Allah ya yi sadin da ake a cikin da shi na da shi da za ka mutu ba da ka ce ya yi da wani da shi to da ya bani da mutu ya da sai da shi ne da ni da ko da ko da ya ba shi da sai ya yi da ni a wannan da ba ko da ko ina da ko ba ni da ni ba ya da shi na kuma da wannan da ya sa shi da wannan da shi da ya yi ba da Allah ya sa da ya da wanda aka wani da ya yi da Allah ya da ya sa shi cikin da shi ne ko da ya ka ko ya sai ya ka sai ya ka da na bani da kan da ya ka shi da ya sa mun ya sa da dai sai ya ka da ana ce mutum kan sa da shi da ba sa suna da mutum da sai da ana yi da shi da yi abu salama kuma ya sai da da sai ne a sai shi da ba ko da shi da ba da ba ya kai sai ko ai da ta ai na ne yace ana sai da shi da zai ba da shi da bayan shi da ya ji sai ba da sai yanzu ainihin a ya manta ya zuwa a cikin sun yi da asan suna cikin zaɓi bayan a zai shi rafi yau da zai zai suna bayan ya yi sai ya kafin ya shi lawa da sai kawai shi da shi rafi da yawa kafin da sarari da sarari ki ba su da yawa zai sai kasar mai shi a sai ya kara wajen mutum shi ma rikin kan da kare mutum ya bayan a ainihin jira bayan su sarari shi ka biyar kare wuta ne sai da mutum kan kan karawa da sarari da kuma ke sanawa a sai kare wuta ba za mu rikiya sai ce wani ziyarci in ka rikin kwata a kare a kare ka ko da wata kai da wuta kare da mutum sun shi wani da kai yake ba da sarari sai da ɗanka masalai su jira sallama rabi da shi kuma ba da sai ya bayar da rajin da rajin da kuma sai ya kara yin da sallama ko da ban shi ba sallai bayan kai sallama sai da kai sallama sai kuma da sai ba da sai ka ce ra'ayi da ga wannan aga da sai ka sallama shi ma in kai sallama sai ka sallama shi da ba a cikin bayan sallama in shi da shi ma kafin kai sallama sai ka kare karatu ya saboda ta isa da kuma ko sai da kuma zo dai a yana yawa wani duka sai ya wannan sai ka ya lalle nan ka sai ka ya bai sai da kuma sai ka ne da sallama sai dai wannan kasa wadata wannan yayi sai ka sai ka sai ka shi ko an sai yayi ne da biya mun kai kuma riba dole ko yayi riba dan riba ne kai so ne kiya aka ce kabila ba Allah ne ko ya isa ana ne da ya da ya ba dan ne ba wannan sai ka ko ayi sallama wai ne da istirai wasu yayi ne kai ka san kin sallama ka da kace sallama bila da yayi ne misali sallam bishai da kawa da kawa inda yayi kaji yayi yayi sallama so ka sai ne ne ko kai mun sallama da ayi walaji sai ka sallama ka sai ka sallama ka to sai sauran jawayi ya rige ai da wani ai na sanar da ya karga da yawan magana sai wani cewa kira da wani magana sai da yawan magana sai wani cewa da ta yi ai wannan da ka ai ba idan shi ya tuwa da kadi ba ba kuma kuma ai kabila da maka sai kuma da maka sannan da shi ne sai kuma sai shi ne kuma sai da wani ba da sai ma yace a tana da mutum da sallah da sai da yawo a cikin sallah dan kuma sai an yi cikin sallah shi da ne da sunan yawan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana da sai sallah shi ya kawo irin gwai da suka suna da kai ko fiye da suna daya ko kuma da suna da kai ko da suna daya ko suna biyu a mana da yake yara ko kuma da abin da wasu bari amma kai sai sallah sai sallah bane kai kai ya ga hudu da sallah ya bace sai sallah zaka kai kai ya ga sallah ya bace sai sallah bane kai kai ya ga asha amma sallah ya bace a kai kuma sallah sai sallah kuma da kai ya ga ne sai dai ina misali da sallah kai kai in ga yawa ba ne bayan sallah sai kuma sallah in kuma yin sallah biyu sai kai ya ga wannan ainihin da yin kai sai sallah in bisa amma kai sai sallah Allah sunna ne saboda ai da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake duka wani ayi da kai duk kullum da ziyara da musami da wannan bayan insha Allah duka wani ayi da kai abin da kawai ya ga shi ba yace a kamsu da wannan sallah sai ayi da da kuma Allah ya kai sallah sai abuwa shi yayi karatu yayi da ziyara da su amma ko su yayi su tsaya ga ka ga ka zuwa ga ka idan ka shiga farko da alaka akwai kai amma ka su tsaya ko da ka ta ko sallama wannan bane da ke ruwan mutum ne da mutum sai wannan bin sai wannan ta sai ne kuma shi da kuma idan ka ga ka ga Allah Allah sai ka zuwa da sai ko da shi ne da yake yi ba ko da ba ta ba sai ka ga ka ga sai da ne da shi ko wani yau zama da yi wani yau da kan yi da kan ko da yau da kai shi ba ba sai kai ko ko da sai da sai da kai da abin da kai da ba ko da kan da ba ko ku ai da kan sai da ba mun da sai da sai da nan na mutumin da ne sai da ba bai da ya bar da duk wanda yake da ya ba ko da sai da wannan da ba shi ko da ba yazo ya sallama alaihi wa sallam idan fasali da sai idan ko kai sallah kai inda bai sallah kuma ne da yawa da ya lalata sai sallah sai da ya sallah sai da sallah sai ya kai sallah sai sallah da ya da ya sannan biyu bikin da sallah da ga akwai kuma sunan sunan da mutum da bai da wata ko ka sabon ko da zai yi wannan sallah da sallah ko ba da biyu ko bai da sallah da wurin da shi sunan da wanda ya ko da kan ayyan sura bai fata ko bayyana ko bai ba to wannan kan ayyan sunan ana yi daure su ajiban su da ba ko rage rage wani cikin da idan kana cikin ba da biyu kana sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ayyuka da gadi ayyuka da gadi inna sallallahu alaihi wasallam kana yin salatu zuri ba shi ne da Allah Allah Allah ko wannan zamani ba ba ta cikin da da da shi ko ne kan yi da da ka wuri sai da alai sai da ya sai da ya shi da da ya to sai ne yana da suna ne da sunna ne tare da ya sunna ne ya da bara sai da wani biya sai da eh abin da kawa kuma ne ne ko yau sai da ba kuma ne ne da wani ya ce ba shi sai da wani kuma ne ne da sunna da yawa wani abin da ya rubuta sai da sunna sai da sunna sai da wannan ba da sunna sai da ai ya ba mai shi shi ko sai ba mai da bilan abin da sai da ba da wanda ba ta ko da ta kuma saka shi ne da sunna mun yi na ko ya kuma sunna ko da ta ne ya wa sunna sunna ne dole sunna da ba ta shi mu kuma shi da ba da ai mu sabati sunna wannan abin da shi ai da shi da ba illa bai a ba ta ba ya in da ba ta ko da hannu ya ba alama ko wani ka ta ko wannan kan blade ta sai da sai ko da kafin kan ko da hannuwa ko da ranar da ko yana da inda sallu ko da dinka masa dai to wannan ka kusa bane ayin sunnoni ba da ko da su kallai to su wannan sallan da kai ko da dinka ko da dinka sai da ba sai a kashi sai da sai ayo to da mai da wanda ya fara ko sai da mai to mai da isa mun sai ta isa da kuma sai da rajin abi ko da yin da ba ko sai da mai da ko da dinka da kai da sai da kashi shi ya tabbata sai da isa Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ta ila da yayin aljudi ko yusuf jai ba da wasu ne da dinawa ko da dinawa wanda ya dinka kuma ka ayu ko da sai wannan shi da kuma ya da yayin da yayin amma da mun sai da sai da sauyin majalisa sauyin amur yaji dace yace ainihin zuwa jikin da ake yi da saboda yaji da kafiran kafiran nawa bayan yayi yayi zai sake wani dinya wannan gida wasu da nan ainihin zuwa jikin da yana da wasu sanan ba sai da wani yawa sai da yawa wannan jiya da ka yi da gidan yawa da shi yayi Allah ne Allah so ayyukan wani da kamar da zuwa yayi Yusuf sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da shi alma da Allah sai da shi ba ba kulli sai da wani majalisa sai da yayi ba ko da sai da ne kawai sai da akwai sallama ba sirrin Allah da shi sai da shi ba kana ma da shi ne wurin da yaman da yana yayi da yayi kuma zuwa yayi wannan da wani da shi da shi sai ko ya bai shi da shi zuwa ya sanar Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara ma ba ya arba rasul ina sirri sai sabon ne da wannan yayin da kuma ai na kasa tsakanin su jirage ai na sama wannan shi bayani da rubuci yana da ayin da kuma shi bayani da yanzu a kan shi ayin sai da Allah idan sai sallallahu alaihi wasallam sai na sama ne kuma da yayin sallam sai ya sallallahu alaihi wasallam wannan da hadisi hadisi da kuma wannan in bi yayin da sallam kuma kuma kari yayi da da jama'a sallallahu alaihi wasallam shi ya sabba hadisi a kan sabbi ne hadisi Abdullahi da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hausa sai sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Abdullahi fa illa wa shada aziya bi sala shi ma ne ya tsala yana da mun da zan yi sunan kai ne fara ko daga bai kuma bai fara Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wanda yake mai aika ya kawo gajiyar sai Ali sallallahu alaihi wasallam sai da dalilin sallam sai su dalilin sallam dalilin dan kuma Allah kai dalilin wanda ya yi daga kanshi ya zo a yi da wannan da kuka kawo mata sai Ali sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ali sallallahu alaihi wasallam a sai shi asalin da kawo kan ya gaji sai shi kada yau sai sai sai a kusa da sawa amma sai ya sallah shin sai sai da kuma ko kuma ba ya Allah a Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai sai sai shi da yayi ya fara da kan sai sai ya dawo da kaji sai sai da ba sai sai sai da sai da yayi kuma da Allah da kusa sai sai da kuma a dai sai sai da Allah da kaji a rikiya ko kuma da wani kaji sai sai shi da sai da ba sai sai shi da Allah da ya ya sallah wa sallallahu alaihi wasallam alaihi sai sai da kaji sai sai da Allah subhanahu wa ta'ala sai sai da Allah da ba sai sai da su di Allah sai sai da Allah da ya ko da ya ko da ya ko Allah ba Allah ba sai da Allah ba kaba sai ana kaba kuma kaba sun sai kasa ayi na kasa ba kaba sai suri ya kaba ya shi da kuma sai da hoji wannan sun ma ba su ne daga kaba ya kaba wannan ya shi da ayi da ya shi da bai amma bai sallama wannan shi mai da shi kaba bale dai ai ya kasance ba ai na hadisi sunan ne kuma ne amma in a tsokar da daga wannan da daga a kana sunan wadata nan hadisi ne ya bisalama da dai wannan hadisi ya bisalama to yi magana ne sunan nasa bai da wai da Allah da Allah ya bisalama da dai ta wai da magana da bisalama da dai ne da bisalama ai wai lafiya dawo kada ki sauka da ne ya shaɗe mutuwa ne sunan a nan magana da kada ya ya da Allah ne da sallah sai sai ya kuma hadisi wannan da subhanallah in magana da wannan hadisi a cikin nisa a cikin da cikin nisa sai da wannan wani sai sai ai hali da da ayyuka da magana ne hadisi kada sai da hadisi ina da wanda da da da wannan ne da sauka da Allah sallallahu alaihi wa sallam da da kuma kan zama bai kai da daga mu gani sai kamar kan mu gani gaban sai kuma su da gidan wani bari kan shi da hadin sai ya manta bai ba kalma ne da da wadin sabbi da kana dan shi kuma da da haka na da shi da da da da shi da kuma bayani ina wayar kan cewa kai da kan ne da sawa wani gidan a bai shi cewa dan nasu da nabi da sana dan da wani da nabi ba alai salam dai dai wani da yau da sai da ko sai da sanan ne sai da sai da kai da sai da shi da bai kana amma ne mafi in kuma yaso kuma ne bai wata lafiya da su ji da kuma da ba in ga ne da bai fa san da ne in ya tsalle da su da ya bai sannan kuma sallan mata ba ce zan da sallan mata ba ce ya kasance ya da sunan guda uku ne ko ba da sunan uku na illa ko da sunan uku ba ya ce la taqul ala taqul sallan mata ba ce ba da masajin kai kenan in shi da sallan mata ba ce sallan mata misali shi bayan sallan sai zai da da sallan mata sai da sallan mata in ko yayin ne da sallan mata da sallan kai ko ne da sallan mata ne ko yayin ne da sallan iya kasance suna gurin amma bai suna gurin suna kasance ya wannan ba wannan sai su jira badiya wannan yana yin badiya suna yin sallama aka ce sallama wala wala nan dan zai jira badi ko bayan shekara da bayan badi ko bai sai sallama badi kuma bayan nan sai kai amma da kai da sallama da kai sai kai sai sallama kawai ba dan da kai sai sallama ba sai sallama ba dan da kai sai sallama ba da wata Allah din wannan sura ta ba ita ta bashi da kuciya ah kuma da sai kai wannan sai kai fala ni musu da ban da mun da illa jira da bayan bayan din ba da zama yawan da zai yi wani yi zaka yawa bayan da kisa da ba sai gurin Allah sai wata da kuma shaba to sai shi da wata ne ba ba ne ba saboda yasa farilla dole sai ya kashi amma da mai sai dole ai mun shi wasu daga gobe yana da gobe ne kashi sai ya so mun da farilla nan ne da abin da saboda abai kuma ba su dalishi ba su jira wannan da sai kurus da da kuma to bai bi a wannan da wannan Allah ko wannan sun sauri kuma sai ko Allah ya tsare kana to nan da zai da sun ne ta sabi ido la yakunu sujudu li illa lillahi sai ba sai da kuma ta cewa sai wasu na suna bi ko suna bi sai da kuma da da ta bashi idan wannan ita ce ya wasu na uku ko da ga mai ne ba sai da dai da ka bi ma to da da ko to ga ba sai da ga bi a wani sai ya ga ba ko ba da ga ba amma da bai na bai yana bai wasu ba shi ne da yiwa misali sallai ko da kuma da su da ga da kai da mai da wai da ko da kai riwa da shi kai da wasu da kai ko ko bai na wai ina ki koyawa shi ko kai ya wasu da bashi amma in dai ga da fara da kai da ba shi da shi amma mai da wannan ba mu sanar da yatu ba lasu mai da shi amma kai shi da ba mu sanar illa asirra da sai koyawa da gobe yana in ga bai na gidawa da da in ga bai na gidawa da su da bai a wannan gadin yake wannan sarrafa jihadi wannan asali da ake kira sai da sallama da yake tarkawa yake sai da sallama mun ya ga da sallama wannan da sirri wannan da yana wannan da tarkawa sai da sallama da yake yake sai da sallama da sirri da sallama wannan da kallama da yake wannan wannan da yake rajwa sai da sallama shi da sallama ko da dai mun sai da wannan da shi kusan yara wannan da yake ko ya fi abin da yake ai wannan da kusa sanan ko sanan da shi wannan da yake sai da sallama sanan kuma da sallama da yake da ake sai ya so shi ba mun da ba ina ce sallah irin ina ce bani irin ita ce kana ne shi ma da aka shi da magana sai da koyawu ne ce ba sallah ba to ba ne take sallah sai da take fadar da take sallah ko kuma da haka ke gode shi sai da ne samu ke gode sai da ke shi amma sai da take sallah da ne magana da mai sallah sai kai kuma ya sallah da ba ta kawai kuma sallah da ka sai wani sallah ba ta da shi ne da sai da sallah zai da ainihin ba sai da sallah sallah isha da ayu sai da sallah saboda kana da kai gudun kaza yanzu ne ba ba ai ba di ba dai kuma ya kai ya fadi saboda kai cewa ai yanzu ba di ana ba da biyo da ina ba fahimta kaga an ka da mai san da kai amma da kika kai sallah da kai wannan ina so yanzu a wurin a wurin sallah da sallah da kai a wurin da kuma da kai ba ku da ba da kana mai cewa wani sai sallah da kai wani kan sai a raka ko kai sallah sai ba da kai kai sallah ba wannan da sallah da ta wani kala misali sallah to da ya ce sallah ka ba da sallah da kai sai ka raka da kuma wala da wata ko ya wuce ba ba da kai sallah sallah yace sallah da ko shaka di wani sallah zai mashi kafi wanda yake kokon sarki kansala sai kokon sarki kafiya ko da shawara zai abin ya zo da abin da yake ainihin kokon su ya shi kudin tsari da hauki ko kuma shi rabi ya tabbatar da shi wanda tabbatar da shi yana kokon cewa ainihin ya rage wani da cikin sallah misalin ya yi da hakuri dan kadan to ya yi ko da ne tabbatar sannan kuma da da kana hukumi ko ne to ya kaddara yana da jini zai da ruwa to shi kaga kana su da wani gudu wannan da abu shira zai ya kana sai ba da dai sai zai baji ko shi kaga sallallahu alaihi wasallam wani ko wannan sallama ya yi sallama ko sallama sai sai da sallama sai ba wannan da wani tafi ko ya ko da shi ya sallama ko ya sallama kai ko sallama sai sallama kai kuma sai ko ga zai ba su da kai wani da ba da kai in ko ya to sai ka baji kai ya ga wani da ba wani ko ya sallama ko sallama duk da dinin zuciya shi ne ba shi ko ina yayi da yayi sai sallama ai sai ko ko sai ko sai sai kan zuwa ko islam ai da yin sai assalamu alaikum na tabbatar da sa ce ko sai wannan akwai yana cewa a wannan usul wala ta ayyuka ne sai a al'amar fatwa al-maqul al-ma'ruf wa al-mashhur amma da shi da sai kawai kan da da sai a ainihin al'adar da ta sauka mutum da ya tafi da shi ko da bai sallama to amma kuma a dinne sai zai ya suka tabar da dalilin ko da sai da da shi da zuwa ne amma zuwa fara sai sai da ayi sai fara kaga da ya suka wasa ya fara sai amma da wannan kaga ya al'adun ya saba shi da al'adun ya saba da shi da hakan duk da shi ne ko da usul ina da dalili ai zuciya ko wanda shi kai biyo kai ne ke shi ko da ba ka da shi sai ya da shi na su ko da shi sallama su ko ya ba ba ya ko ya sallama kan da shi kuma kana usul da ka ko ne ko da ko da ya ya ko da ko ya fara da shi da da sallama ko sai duk wanda ya kauta sallama yace wani musu a yato da wata da ne wanda ya musanti ne wanda idan yana cewa da dinka idan a yana kusa idan yana cewa ai ne gonin ya samu ya ko idan yana sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce sai ya yi sai ya wuce ko da sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce sai ya wuce kuna sama da yadda ke mana shi bane wasu ne shi karina ne wasu idan wanda sai Allah ya san shi ne shi ne wasu ne wasu a shi jama'a shi karina ne shi ko yi sana haka ne sai yake bane wasu da daga wanda yake wasu wasu da ya ci mashi kafi da sai da mai wasu shi ne wasu to ba shi kafi da amsa eh ne ya yi ko wani ai ko kuma ko wani ai ne sai shi ne wasu kan ai ba sai zuwa ko sai bai yace a cikin bayani ne sai ne ko ta sallah ya ko ta ko ko sai ta ne shine mafi karanci lokaci eh yanzu abin da yake kokonto shine raka'a na hudu in sujudan ba'di inda yace ka tahaqquqi din nan kenan sannan ah, sai sa mawallafi yake cewa anna man shakka fi raka'atin aw sai ta tabiha wa salaba da salami wanda yake kwanto cikin raka'a ko sujada ya zo da ita yayi sujadan ainihin ba'di domin annal qa'idata annan shakka fi nuksan ga tahaqquqi hadisi ibn mas'ud anna rasulullah sallam alaihi wasallam yace wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba in ɗayan ku ya kokonto a cikin sallar sai kirdaji daidai yana kokonton uku ne kaga yanzu a ukun nan ba yana tunanin wai biyu ba ne a ukun ne yake kokonto amma biyu kan yana da yaƙinin ya yi su to ya dawo kan yaƙinin ya ce to kawai biyun ne sai ya gina ya kawo na uku ya kawo na hudu shi na nasa nake cewa kirdaji daidai falitin ma alaihi ya cika akan wannan abun da ya kirdada sun mai layin jir ne sai ya yi sujada ainihin sujada guda biyu yana nufin sujada bayan sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kabbara ka ce zai lalle zai kabbara zai zai Allahu akbar lalle ba ko an ce zai kabbara lalle zai takbiri sai tafi sujada inda ake yin sallah na'am sai ka masa ya an yi sallama ya tashi ya ji ya ji ya zai raka zai raka ɗaya zanna to wani raka ta farko ne zai zai bayyana ko ta biyu ko kuma duka su raka biyu kuma su zai bayyana.
kina in mutum ya zai samu raka daya sallar magriba dama an ce abun da ya tsere ka shi za ka rama bayan liman ya idar kai ne masu buki kenan ko raka biyu ne suka wuce wa mutum to alayi hali in ya tashi zai rama tunda da ya samu raka wacce take a boye ne raka an karshe ba mashi to in ya tashi zai yi karatun fatiya da sura domin raka biyu da suka wuce shi duka da karatun fatiya da sura ne a bayyane kuma zai yi karatun fatiya da sura zai ruku ya yi sujada biyu in ya yi sujada biyu in ya hada da wancan raka wurin liman da wannan nasa raka nawa ya yi raka biyu ko a ka'ida kuma an yi raka biyu ana yin- ana yin zamantayya to sai yi zamantayya in wani ya fi a tashi ya kawo raka ya karanta fatiya da sura sai ta bayyane a bayyane ya yi ruku ya yi sujada idan ka yi sallama da shi to ya yi raka da shi ainihin a bayyane sai ya yi jumla ala afal da kawai afal a cikin wani raka ya yi da wani ya yi da wani ya yi da wani ya yi da wani ayi kokonto a cikin sallah ainihin ya gina akan yaƙini sai da har ka yi kokonto a cikin sallan ka aikata in ka idar ka yi sujadan baki sujadan baki za ka yi sai ne kokonto ne amma in ka yi yaƙinin cewa ragi ka yi sai ka yi kabli in kuma abin yakinin bai zo ba in ya kan wannan sura ne saboda sunna ne sai ka yi ba'adi ba'adin zai maka jabarin wannan sallar gaba daya lallai Allah wa ala